والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya da yabo ga Allah subhanahu wata'ala cikin ikonsa rayuwarmu ta sake iso wannan rana ta laraba yau biyar ko ga watan zulka'ada shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yake daidai da ashirin da biyu ga watan afrilu shekara dubu biyu da ashirin da shida miladiya yau ba biyar ga wata ba to hudu ga wata mun sake haɗuwa wannan majalisi na masjidu Ali bin Abi Talib da ke nan gandun Wambai cikin garin Azare jihar Bauchi inda muke darasi a wannan littafi na al-Adab al-Mufrad na Imam al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaka muna cikin babi da malai ce babun fadlus salami babun da yake magana na falalar sallama naga mun karanta hadisi guda ɗaya ko to hadisi na gaba qala al-musannif rahimahullah haddathana muhammad ibn bashar قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن أمر قال كنت رديف أبي بكر فيمر على القوم فيقول السلام عليكم فيقولون السلام عليكم ورحمة الله ويقول السلام عليكم ورحمة الله فيقولون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال أبو بكر فضلنا الناس اليوم بزيادة كثيرة wannan isnadin ya fara daga Muhammad ibn Bashar ya ce Muhammad ibn Ja'far ya labarta musu shi kuma ya ce Shu'ba shi ya ba su labar daga Abdul Malik ibn Maisara shi kuma daga Zaid ibn Wahabin daga Umar ibn Khattabi Allah ya kara masa yarda kala Umar yake cewa kuntu radifa Abi Bakr nazan a bayan Abubakar kan abin hawa kan dabba irdaf shi ne a ɗauki mutum akan akan abin hawa to su da dabba ce ita ce abin hawa ko a ɗauke ka kan jaki ko kan raƙumi ko alfadari ko kan doki kana zaune a baya kamar yadda mutum zai ɗauki mutum da yanzu a kayan mashin ko to ya ce ina bayan abubakarin akan abin hawa abubakar siddiq fa yamuru alal qaumi sai ya shuɗe ga mutane fa ya sai abubakar ya ce assalamu alaikum kaga nan ashe sun yi taɗabekin abin da muka karanta a baya ko cewa wanda yake kan abin hawa shi zai sallama gawa wanda yake tafi to shi saka ya ce ko da bai ce maka yana suna kan dabba ba amma kawai mujarradin irdafi da ya faɗa ya ce kuntu radifa abubakar yana akan abin hawa suke to don haka fa yamuru alal qaumi sai abubakar ya wuce ta wajen wasu mutane wala Allah suna zaune wala'alla suna tafiya a ƙafa, fa ya ƙulu sai ya ce, Assalamu alaikum, amincin Allah ya tabbata a gare ku, fa ya ƙulun sai su ce, Assalamu alaikum wa rahmatullah, su ma sai su ce, Assalamu alaikum wa rahmatullah, kaga su sun ƙara masa da wa rahmatullah ko? Wa ya ƙulu sai kuma ya faɗaka, a gaba da ya haɗu da waɗansu mutane sai ya ce, Assalamu alaikum wa rahmatullah. tunda na baya sun faɗakar da shi ko fa yaqulun su kuma waɗannan kaman haɗin baki su kuma sai suka ansa masa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu suka sake ƙara masa shine Umar ibn Khattab ya ce fa qala Abubakar sai Abubakar Siddiq ya ce fadalana an-nasu al-yawma bi ziyadatin kathira ka yau kan mutane sun kere mu da ƙarin lada da yawa na ce musu assalamu alaikum a wasu sun ƙara min da rahmatullahi kaga ladan su yafi nasa sai ya tsinkaye hakan gaba kuma sai ya ce assalamu alaikum rahmatullahi su kuma sai sai ƙara masa da wa barakatuhu kaga wannan yana nuna yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na daya suke dabbaka abin da suka ji daga annabi wato tunda an ce wanda yake kan abin hawa shi zai sallama ga wanda yake tafi to kaga mun fahimta a cikin hadisin cewa Abubakar yake sallama ga wanda ya haɗu da shi tunda shi yana kan abin hawa sannan na biyu kuma yana nuna mana irin yadda sahabbai suke da shauki da kwaɗayin wato su samu lada mai yawa ba sa son wani ya fi su a lada kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ambata wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun kuma yace fastabiqul khairat Allah ce ku rigegge ne ya zuwa ga ayyukan alheri to don haka su kullun kishin su yana kasancewa ba wai in ka fi su wani abu na duniya ba a su kishin su in ka fi su samun lada ka aikata aikin da ya fi nasu to sai su kishi da kai sun wa sai sun wuce ka haka Umar ibn Khattab ya dinga kishi da Abubakar duk inda ya ga Abubakar ya yi fice akan abu shi kuma sai ya ce to karo na gaba ko wata damar in ta zo ni kuma sai na fishi a nan ɗin ma sai ga Abubakar a gabansa har ya ce kai kan Abubakar ba wanda yake riga ka yin ayyukan alheri to su kaga anan suke yin kishi anan suke yin gasa sabanin mu kuma yanzu rayuwar mu akan yi gasa ne a duniya ko ba akan gasa wajen ayyukan da za su kusatar da mutum zuwa ga Allah ba wannan ɗin kuma shine asalin gasa don a nan ne za a samu matsayi a wajen Allah subhanahu wata'ala wanda baya lalacewa Allah ka datar da mu kuma har ilau hadisin yana ƙara nuna mana kenan aishe tabbas a yawaita alheri an fi samun lada a kansa kuma sallamar mataki nawa ne mataki uku ce haka ansa sallama in aka ce maka assalamu alaikum kai kuma sai ka ce wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu to shi wanda ya maka sallama ya tsaya a goma kai ka tafi talatin ai dama abin da Allah maɗaukaki ya ce kenan wa idha huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha ita aka fara tallata ma in an gaishe ka da wata gaisuwa to kai kuma sai ka mai da wadda ta fita abin da aka so mu ce ma kenan saboda Allah yana kwadaitar maka abin da yafi sai kuma aka ce auro doha ko kuma ka mai da yadda aka ma in ka takaita da lada kaɗan to sai ka mai da yadda aka ma amma dai abin da Allah ya fara tallata ma ka mayar da sama da ita وحول السند قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الملك عن زيد قال حدثنا عمر مثله ده wani isnadin shi ma akwai wannan ruwaya shine ambata haka nan ibn abi shayba shi ma ya rawaito shi yana cikin ingantattun hadisai insha Allah kamar yadda zamu ji a gaba ita sallama yana ce assalam ismun ne min asma'illahi ta'ala suna ne daga cikin sunayen Allah ai annabi idan idi sallah ba yana addu'a ba yakan ce me Allahumma antas salamu wa minkas salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram antas salamu kage yana daga cikin suna shi yasa ake cewa abdus salam ai ba za a yi wannan idafar ba in ba sunan Allah ba ne to yaka ce abdus salam السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر To kaga Allah ya jera a cikin sunayensa ne, Assalam. To don haka Assalam yana daga cikin sunayen Allah, saboda rahama ne da tausayawa bayi da son kuma bayi su je zuwa ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shimfiɗa musu na amincinsa da zaman lafiyansa da kwanciyar hankali da wane ne da za su samu a ƙarƙashin farfajiyarsa. To shi yasa sai aza wannan sallama ɗin da sunansa a tsakanin mutane. Akwai abin da ya wuce ka gaida ku gaida junanku da suna daga cikin sunayen Allah Allah shine assalam sai ka ce assalamu alaikum domin ai annabi ya ce wa minkas salam Allah shine assalam kuma dukkan aminci da kwanciyar hankali da da walwala da, da, da, da, da samun kariya daga barazana duk ya faɗa ƙarƙashin sunan assalam to sai aka ce wa minkas salam daga wajenka assalam yake to don haka ana nema mu juna wannan wannan aminci da Allah subhanahu wataala yake badawa قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين حديث ne ingantacce ibn majah ma ya rawaito cikin sunan ɗinsa haka nan ibn khuzaima hadithin ya zo daga ishaq yana cewa abdus samad ya ba su labarin shi kuma hammad ibn salama daga suhail dan abu salih daga babansa shi kuma ya jiyo daga ummul mu'minina aisha Allah ya kara mata yarda ita kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yake cewa ma hasadakumul yahudu ala shay'in ay yahudu basu muku hasada me hasada da Hausa kyashi ko basu muku kyashi akan wani abu ma hasadukum ala salami wa amin irin kyashin da suke muku akan sallama da amin da kuke faɗa in kun yi karatun Fatiha ba ba su da shi a cikin addinin su suna yi wa musulmi kyashi akan wannan da aka kimsa musu aka ɗabi'antar musu da assalam sallama duk da a cikin addinin nasu akwai sallama amma ba a lazimtar da ita a matsayin addini kamar yadda aka lazimtar wa musulmai ba Allah ta'ala ya umarni da ita kuma aka tara lada kullum musulmi sun haɗu da junansu ba abin da suke sai nema wa junansu amincin Allah amincin Allah amincin Allah da rahamar Allah da albarkokin Allah amincin Allah, rahamar Allah, albarku kullum addu'ar kenan a junansu, to sai su kuma sai suke ƙyashi. Am ya hasudunan nasa alama a tahu min fadli, ma a tahu mullah min fadlihi ko? Faƙad ate na ala da ala Ibrahim alkitaba wal hikimata wa ate na mulkan azima. Suna yin ƙyashi, sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙyashi an ba shi annabta. Me yasa za a ba shi annabta? ai su a cikin jilinsu ne annabta take zuwa me yasa za a ɗauko shi a bashi annabta alhali sun zo su madina sun zauna dan sun karanta a taura siffofin annabi mai darajar nan na ƙarshen zamani zai zo a wani waje wanda yake ɗauke da mai da dabinai kuma ya yi fitin wannan description na ya riba a wancan lokacin don haka sai suka tafo wajen kuma sai Allah ta'ala sai hana su Allah ce ma kana lahumul khiyara ai ba su suke da zaɓi ba su za su zaɓa su ne suke da authority na zaɓen annabta Allah ne yake da iko to don haka sai suka maimakon su imani da annabi Muhammad din sallallahu alaihi wasallam sai suke masa kyashi da aka ce am yahdu am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlihi annabi ake nufi annas din anan ba wai ana nufin ga maganar jama'a bane annabi ake nufi ko suna yawan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyashi ne akan abin da Allah ya bashi na falala wace falala annabta annabta annabtar da Allah subhanahu wataala sai suke masa kyashi maimakon su bi shi to kuma kyashin bai tsaya a kansa ba sai ya shafi dukkan waɗanda suka yarda da shi shi saka har yau har zuwa ranar alkiyama masu kankamo da addinin yahudiya ba za su taɓa ƙaunar mu ba ba za su so mu ba kuma suna mana kyashi sun san akan gaskiya muke amma ba za su bi bane saboda Allah ya sa musu tsananin girman kai ko shedan ya jarabe su da girman kai suna da tsananin girman kai yahudawa shi yasa suka ce wato nahnu sha'abullahi al-mukhtar eh wai sune zababbu zababbu na cikin halittar Allah nahnu abna'ullahi wa ahibba'u mu ne ƴaƴan Allah kuma mu ne masoyansa ‘ya'ya suna nufi ‘yan lele, ba wai biological sons ba, kamar yadda Kirista suka yi itikadi, su ba su da irin wannan itikadin in banda akan Uzairu, su ma wani ɓangare ne a cikin suke da wannan. to wai su ba addinin musulunci ne ba za su ba saboda tsananin kyashi suna kyashi a musulmi ku me yasa kuka bi musuluncin kuma su ba za su bi ba yau na ga ikon Allah su ba za su bi ba kuma sun san gaskiya ne ku kuma da kuka bi dan me yasa za ku bi wai shine kullun su so suke ku ku zamanto waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a kullun burin su kuma ku zama kafirai kamar yadda sai kafirta sai ku zamanto kunnan doki kun yi zama daya ba komai bane kuma kyashi ka san shi mai kyashi asalin kyashi ba gibda ba akwai bambanci a tsakanin alghibdatu ko da alhasadu alhasadu shine kyashi alghibda shine kyakkyawan fata ita ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace la ghibta fi illa fitnatayn kar kai irin wannan gibda shine kaga wani yana da wata falala kuma kai ma sai kai fatan ka samu irin tasa ba wai tasan ta ta ta ta ta gushe ba ba fata kake tasan ta gushe ba amma kana so ka samu irin ta ai sau da yawa mutane suna irin wannan ko kaga wani yana da wata falala da Allah ya bashi to kai ma sai kaga kana fatan ina kai ma ka zama ware to hatta irin wannan ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ka yi sai a waje biyu kawai rajulin atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-layli wa ana an-nahar mutumin da Allah ta'ala ya bashi dukiya kuma kullun ci da dukiyar ne yake safe da maraice saboda Allah to kai ma ka yi fatan ka zama irinsa dan kai irin wannan aikin nasa sannan wa rajulin atahu Allahu hikmatan ko ilman mutumin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi ilimi wa huwa ya'malu biha yana aiki da shi wa yu'allimuha kuma yana sanar da ita to su kyashi suke kyashi kuma shine mutum ayi fatan cewa ni'imar da wani yake ciki ta kau ba wai kuma sai shi mai fatan ya samu ba, shi dai burinsa waccan ɗin ta zama babu ita, to irinta ne Yahudawan suke ƙyashi. Kaga su ba za su bi annabi ba saboda suna ƙyashi me yasa aka ba shi annabta, kuma sun san abinsa za a samu aljanna. Su sun yadda sai rasa aljanna, wani ma da ya bi shi shi ma kar ya bi annabin. Kaga kenan ya rasa aljannar ba sa so wani ya bi annabi don ya samu aljanna kuma su ma ba za su bi ba sun sallama ta mutanen banza ne yahudu mutanen banza ne to suna wa musulmai kyashi a abubuwa da yawa shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ba sa muku kyashi wato yahudu ba su muku kyashi a wani abu sama da irin kyashin da suke muku akan sallama da amin ba kenan duk ƙyashin da Yahudu za su yi wa musulmi ba zai wuce irin ƙyashin da suke musu akan sallama da amin ba, saboda sallama sun san akwai amincin Allah subhanahu wa ta'ala da suke nema wa kansu ko mala'iku suna aminta musu, sannan a amin ita ma addu'a ce suke makansu, domin an ce, ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairul maghdubi alaihim wala dhallina su ka sun san su suka tsara makirista abin da suke bi su suka tsara ai su suke kanikancin saboda 70% na bible su suke kanikancinsa eh the bible according to kaza the gospel according the bible according to kaza the bible according to wane ai haka suke faɗa ko duga sunan waɗannan su ne wanda suka rawaito suka rawaito suka rawaito zancen da suka yi niyya kuma dukkan su yahudawa su suka tsara musu Bible. To kaga sun riga sun san wannan bata ne, shi yasa aka ce su waɗancan abbaluna, su kuma waɗannan sun san gaskiya su Yahudan, sun san ta. Allah ce ya arfuna hu kama ya arfuna abu na ahu, sun san annabi kama yadda suka san ‘ya'yansu ‘ya'yansu ne, mutum in ya ga ɗansa ya gane ɗansa ne ko? Sai Udai bin Hatimin ta'i sai ya ce wa manzon Allah sai ya ce wallahi ya Rasulullah ma'arifatuna bika ashaddu min ma'rifatina bi abna'ina sanin da muka yi kai annabin Allah ne yafi ƙarfi akan sanin da muka yi cewa ƴaƴanmu ne yace wa ma nadri ma tasna'un ma za tasna'un nisa don ba mu san me mata suka yi ba zamanin jahiliya ana yawan aran hannu amma annabi ko sun gani a cikin attaura annabin ne amma ba za su bi shi ba saboda tsananin kafirci da ƙyashi to irin wannan ƙyashin ne suka extending ɗinsa ga musulmi me yasa su ba su bi hanyar da za su sami aminci ba musulmi suna ta nema wa kansu amincin Allah ko mala'iku suna aminta musu sannan na biyu sun yi addu'a Allah kuma ya musu alƙawari kasamtu salata baini wa baina abdi nisbaini wa li abdi ma sa'al na raba sallah tsakanina ko na raba addu'a na raba fatiha as-salata ana ana nufin fatiha domin jullunta ai addu'a ce na raba fatiha tsakanina da bayina kashi biyu bawa na kuma zai samu abin da yake so kashi na farko aya uku na Allah ne kashi na biyu aya ukun karshe na bawa ne aya ɗaya take tsakiya ta ranga-ranga ita kuma shine bond ɗin da mutum ya kulla tsakansa da ubangiji shi yasa ce wala abdi ma sa'al idan ka ce alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ta'ala ya ce yaqulu Allah tabaaraka wa ta'ala hamadani abdi kamar yadda annabi ya bada labarin idan ya ce arrahmanir rahim sai ce afna alayya abdi idan ya ce maliki yawmiddin sai Allah ta'ala ya ce majjadani abdi bawana ya yabe ni bawana ya gode mini na farko bawana ya gode mini bawana ya yabe ni bawana ya jinjina mun to sai kuma bond din dake tsakaninka sai ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yanzu na kaga kana da damirul mukhatab directly kake magana da ubangiji ko wani ma bayan katanga sai tsammata da wani kake magana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautawa kai kadai muke neman taimakon sa yanzu directly kake ma ubangiji magana to anan ne sai Allah ta'ala ya ce hadha baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'a wannan abin da bawa na ya faɗa tsakanina ne da shi bon ne ya kulla tsakanina da shi yayi wani pledge iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai kuma Allah ya bawa bawan sa garanti ya ce wa li abdi ma sa'al in ku bawa na ya kiyaye wannan bon din bawa na yana da abin da zai roka a baya kai kuma sai ka roka اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إن كانت أوكيت أمسأين آية أو تكراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين shi kuma wannan naka ne ai Allah ka roka to a lokacin da kai wannan sai kuma amin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yace idza qala al-imamu ghayra al-maghdubi alaihim wala ad-dallin faqulu amin فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه أيين دلما يتي غير المغضوب عليهم ولا الضالين توسيكو آمين domin duk wanda amin ɗinsa ta dace da amin ɗin mala'iku su ma suna faɗa ai suna halartar sallolinku in kuka yi addu'a sai su ce muku amin shi yasa wani hadisi annabi ce la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal mala'ikata tu'amminuna ala ma taqulun lokacin da abin nan abin nan Abu Salama ya rasu wasu suka kururuwa za su yi irin maganganun annabi ce la tad'u ala anfusikum illa bil khair kar ku yadda ku yau kanku addu'a sai ta alheri fa fa innal mala'ikata domin mala'iku tu'amminuna suna cewa amin ala ma taqulun akan abin da kuke faɗa wayyo muka mun shiga akon mu sai mala'iku su ce amin sai ku shiga ku sake cewa mun shiga aku sai su ce amin yanzu uku da uku shiga shida kenan kun shiga shida yanzu imana shiga ukun yanzu ta wuce ta wuce uku sai ku ta shiga ku ta shiga shi saka ba a fita a cikin musibu dan mutane ba sai da suke mu'amalantar musiba ba musiba addu'a ake yi ko shugabanni kangararru shikenan sai ku dinga tsine musu albarka sai mala'iku su ce amin sai sake kangarewa kuma ku rasa yadda za ku yi da su su juya ku yadda kuka dama kuma ba ku da wani ikon katakus kuma kuna ƙara tsine musu kuma suna sake barin hanya gara ma ku musu addu'a ku ce Allah ya tilasta su su muku abin da ce Allah Allah ka tilasta su su mana abin da ya dace Allah ka shiryar da su Allah ka tilasta su su mana abin da ya dace Allah ka kwata mana haƙƙoƙin mu a wajen su to wannan yafi to kaga su Yahudawa sun san abin da ke kunshi a cikin amin din nan shi ya saka sai suke mana kyashi suke so su hala mutane sallah Allah ka dawamar da mu akan imani wannan dai yana nuna mana daraja kenan da ake da shi wato darajar da sallama take da shi da kuma darajar da cewa amin yake da shi idan an gama karatun fatiha a cikin sallah babun assalamu ismun min asma'illahi azza wa jalla babun da zai magana cewa assalamu ismun suna ne min asma'illahi azza wa jalla daga sunayen Allah mai buwaya da ɗaukaka. Ƙala haddasa Shihab, ƙala haddasa na Hamadu bin Salama, an Humaidin, an Anasin ƙala, ƙala Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam, Inna salama ismun min asma'illahi ta'ala wa ba'ahu Allah fil ardi fa afshu salama bainakum. wannan hadithi ya tafi zuwa ga Humayd At-Tawil daga Anas dan Malik kala yace kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal innas salama ai as-salam ismun suna ne min asma'illahi ta'ala daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala saboda Allah madaukake yana da sunaye kyawawa walillahi al'asma'ul husna ko fada'uhu biha don haka assalam yana daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala wa za'ahu Allah fil ardi sai Allah ta'ala ya aza wannan sunan a ban ƙasa a tsakanin bayinsa suna yin gaisuwa da shi fa afshu salama bainakum don haka ku watsa amincin Allah a tsakaninku ku watsa amincin Allah a tsakaninku. Ai, Allah subhanahu wa ta'ala cikin hikimarsa ya yi ishtiƙaƙin waɗansu abubuwa da ya halitta na ɗabi'a, kun san a cikin itikadi na na itikadi salimi itikadi na ahal sunna wal jama'a ayyuka ma kansu halittattu ne wallahu khalaqakum wa ma ta'malun aiki ma halitta ce mun gane aiki halitta ce, kamar da Allah ya halicci ababe haka ya halicce su, kuma waɗannan ababe Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce su a cikin dimnin ƙaddararsa, ƙabla an yi haluƙar samawati wal arda bi hamsin alfasana. Kafin halicci samar da ƙasai da shekara dubu hamsin kamar yadda hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah khalaqa maqadiral ashiya'i qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi khamsina alfa sana saboda farkon abin da Allah halitta shine alƙalami yace kuma ya rubutu to haka ita kanta aiki kamar yadda wacce ayata wallahu khalaqakum wa ma ta'malu Allah shine ya halicce ku da kuma aikin da kuke yi yana cikin dalilan da su Imam Ahmad ibn Hanbal suka kafa dalilin shi wajen abin da Mu'tazila akan cewa aiki shi ma halitta ce da Allah subhanahu wataala ya halicce shi to don haka Allah ta'ala cikin hikimarsa daga cikin ayyuka waɗanda bayi suke yi wanda kuma Allah yake so sai ya ishtiqaqin sunayen wasu daga sunansa misali kamar nan da aka ce salam inna salama ismun min asma'illahi ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce assalam assalam aiki ne ko ba aiki ba aiki ne yin sallama tsakani shi yasa yace afshus salama bainakum ku watsa sallama a tsakaninku to assalamu alaikum wa rahmatullahi da zaku ambata kaga kai yanzu amfani ne da sunan Allah bisa amincewar Allah dan ku watsa aminci a tsakaninku domin amincin Allah din ya sauka gare ku kamar misali arwahim hadithi na qudsi Allah subhanahu wataala yake faɗa kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya ya ya, ya hakaita cewa Allah ta'ala yana ambaci cewa ya ishtiƙaƙin arwahim daga sunansa ya ce wa ana rahman wa hiya rahim ni ne arrahman ita kuma sai ishtiƙaƙin sunanta daga sunansa ta zama arwahim zumunci shi saka ta roƙi ubangiji wani hadithi lokacin da Allah ta'ala ya halicce ta sai ta ɗamfare a jikin al'arshi bi ƙawa'imiha da ƙafafunta, ita zumuncin fa ai kaga aiki ne amma annabi ya ce mana lokacin da Allah ya halicce ta sai ta ɗanfare a jikin al'arshi take gaya ma ubangiji subhanahu wata'ala tana roƙonsa cewa wannan matsaya ne na wanda yake tsoron za a katse shi haza maqamul a'izu minka a'izu bika min alqati'a matsaya ce ta wanda yake tsoron fa ni fa in aka saukar da ni cikin jama'a za su kakkatse ni ba za su sadar da ni ba sai Allah subhanahu wataala ya ce mata ala tardaina an wasala man wasalaki wa aqta'u man aqta'aki baki gamsu bane da decree din da nayi cewa zan sadar da duk wanda ya sadar da ke kuma zan katse wanda ya katse ki tace na amince ya Allah sai Allah ya ce hiya laki an baki assurances to kaga dai wannan yana nuna mana ashe akwai waɗansu ayyuka masu a waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya zaɓa akwai wasu ayyuka wanda ya ishtikakin sunansu daga sunansa wanda wannan yake nuna darajar da waɗannan ayyukan suke da shi to kaga nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna salama ismun min asma'illahi ta'ala ita sallama suna ne daga cikin sunayen Allah as-salam don haka yanzu za ka roƙi Allah da aminci sai ka roƙe shi da assalam ko ana son a samu aminci ce ya salamu sallimni ai ka ka roƙe shi ko ka yi ni da'i ya salam sallimni ko sallimna to ai ka yi roƙo ka roƙi Allah da sunansa saboda kowane suna yana da munasabar abin da za a roƙa da shi Allah ya samu dace. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محل قال سمعت شكيك بن سلمة أبا وائل يذكر عن ابن مسعود قال كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم قال القائل السلام على الله فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال من القائل السلام على الله إن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال وقد كانوا يتعلمونها كما يتعلم أحدكم السورة من القرآن wannan hadithi ya tafi zuwa ga Abdullahi ibn Mas'ud Allah ya kara masa yarda kale yace kanu yusalluna khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam su sahabbai sun kasance suna sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi al-liman qala al-qa'ilu kasan a hankali aka dinga ba wai yadda mu ga sallah take nan ko dukkan ibada yadda take cip cip din nan haka wai aka yi ta ba a hankali a hankali aka kokkoya wa mutane yanzu kamar ita sallah da can ai raka'a biyu ake ko kamar yadda ya zo a cikin abinan ruwayal bukhari hadithin ummul mu'minin aisha daga baya kuma sai aka ƙara suka zama hurhudu sai kuma aka tabbatar da asubahi sai kuma aka tabbatar da sallar matafi a raka a biyu dama magariba ita witrun naharun ne bata canja ba to kaga sai aka zo aka koyawa annabi yadda ake sallah to akwai waɗansu abubuwa kuma wanda suke na wanda ba na wajibi ba waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam kokkoya wa mutane bisa umarnin Allah ne yadda sallah za ta ƙara inganta ta kyautata sannan hankali sannan hankali waɗannan suka dinga bijirowa to tahiya ma tana daga ciki dadin akwai zaman tahiya amma kuma babu tahiya sai dai ku yi waɗansu addu'o'i kawai amma tahiya kamar yadda muka santa babu ita a lokacin to shine Abdullahi dan Mas'udi ne yake hakaitawa ana cikin sallah bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qalal qailu sai wani mai faɗi yace assalamu ala Allah a matsayin addu'a wato sai ya furta kuma aka ci kenan ba ɗabi'arsu ne furtawa ba wannan za a fahimci ashe ita ta hiya ɓoye ake yi amma yanzu wani sai ya faɗi wani abu a fili wanda har annabi ya ji sauran jama'a masu kaji ya ce assalamu alallah aminci ya tabbata ga Allah falamma qada annabi sallallahu alaihi wasallam salatahu yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da sallarsa qala sai ya ce manil qailu assalamu alallah wane ne ya ce assalamu alallah aminci ya tabbata ga Allah wala'alla mutumin ya ce gashi don ba zai ƙi faɗa ba to sai aka tsallaka ansar da annabi ya faɗa sai annabi ya ce inna Allah huwa salam to to ka sani Allah ya shine amincin kuma ka ce aminci ga Allah shine kuma amincin shi karan kansa shine amincin siffarsa ce shine amincin kuma ka ce aminci ya tabbata ga Allah kaman kana yanzu addu'a ne aminci ya je ma Allah alhali shine tushen aminci shine ma amincin ai daga wajensa ake neman aminci ko shi yasa aka ce wa minka salam daga wajenka aminci yake zuwa yanzu annabi ya masa gyara kenan ana koya masa ladabi ne da za a yi adiresin ɗin Allah subhanahu wa ta'ala da abin da ya dace a jingina masa da abin da bai dace a jingina masa ba. Kaga kenan wannan yana nuna, ashe idan kai gamon kanka, kana so ka yabi Allah da waɗansu lafuzza waɗanda ba daga annabi suka zo ba, to za ka iya yin kuskure. Kai a tunaninka ka yi faɗin magana ce wacce take mai kyau, alhali kuskure ne. Yanzu nan da ya ce, Assalamu alallah, ai shi yana ga cewa abu ne mai kyau, sai annabi ya ce, a'a, ba a faɗan haka inna Allah huwa salam walakin qulu sai annabi ya koya musu tahiya kaga yanzu shi kuskuren da ya jawo mana alheri ma haka ne ko domin a dalilin haka sai annabi ya koya musu tahiya kamar yadda ta zo a wannan ruwaya ta Abdullahi dan Mas'ud tahiya tana da ruwayoyi mabambanta da malamai suka kakkawa kamar ruwaye wajen guda hudu ko biyar ta Abdullahi dan Mas'ud dai tana cikin wanda ta fi shahara ita ce wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce attahiyatu lillahi me attahiyya gaisuwa sai ya ce dukkan gaisuwoyi to me yasa ya kawo shi da jam'i malamai suka ce ai abin da aka saba a wancan lokacin waɗanda suke manya-manyan sarakuna a duniya da shugabannin ƙabilu a larabawa kowa yana da wata specific salon gaisuwa da ake masa. Haka ne ko? Akwai nau'in gaisuwa da ake, ko a yanzu ma za ka ga kowa akwai irin salon gaisuwan da ake, wani ce ma za a ce distinguish, wani ce ma za a ce your excellency, wani kuma ce ma za a ce honorable, ko ba haka ake faɗa ba? Yanzu wanda yake distinguish sai ka ce masa honorable, haushi zai ji, ka rage masa matsayi, don senators ne yake ce masa distinguish ko? excellency ba to ka gani gwamna ko shugaban ƙasa ko ambassadors sai a ce musu excellency saboda yanzu shi wakili ne a wata ƙasa kamar shugaban ƙasa yake to ka ko akwai irin nau'in gaisuwarsa to haka nan sarakuna ma za ga ko akwai irin gaisuwarsa yanzu abin nan sarki babba sai ka ce masa mai girma ka rage masa matsayi sai dai ka ce mai martaba haka ne ko ko in za ka faɗa sai ka ce his royal highness yan sarkin sarkin musulmi sai ka ce his royal highness ka rage masa matsayi a turance ba za ka ce masa shi mai martaba ba sai dai ka ce masa mai alfarma gaisuwarsa kenan haka ake faɗa yanzu in ka je kana addressing ɗinsa cikin jama'a kana cewa abu na mai girma sarkin musulmi sai dai a kyale ka kawai amma kara amma ka rage to kaga kowa akwai nau'in gaisuwar da ake masa wai ai girmamawa ce mun fahimta to shi ya saka ya zo da siga na jam'i dukkan gaisuwa da ka san za ka yi ta girmamawa to baki ɗayanta ta tattara ne ga Allah Allah shi ya cancance ta shi ya sa kawo shi da siga sai aka ce wassalawat da dukkan nau'o'in nan sallah ɗin ake nufi duk nau'o'in sallah su ma ga Allah ake yi, sallah farilla, sallah nafila, duka ga Allah suke. Sai aka ce wattayyibat, don karka tsammata cewa kowace irin gaisuwar kuma ta cancanta ga Allah, sai aka ce wattayyibat tsarka kafa amma. Nau'o'in gaisuwar sai masu tsarki, wanda suka dace da girman Allah. Akwai nau'in gaisuwar da za a yi ma wani shugaba amma ba ta dace ma Allah ba. to shi yasa sai aka taskance sai aka ce wattayyibat tsarkaka yanzu kai mu ubangiji jinjina ko Allah yana so a jinjina masa eh ba wanda yake so a yabe shi kaman Allah haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka ayyuhan nabi sai kuma kace amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai wannan annabi wa rahmatullahi wa barakatuhu da rahamar Allah da kuma albarkokinsa assalamu alaina mu ma amincin Allah ya tabbata gare mu wa ala ibadillahi salihin da dukkan bayan Allah salihai dukka annabawa tun na farko har na ƙarshe bayan Allah shahidai siddiƙai salihan bayi duk sun shiga ciki in za ka yi da wannan itikadin za ka yi kan dukkan salihan bayi sun shiga wannan kenan yake nuna ashe wannan addu'a tana samun salihai ne wanda bai siffa ba ce aka ce musulmai ba ba ce aka ce wa ala ibadillahi muslimina ba as-salihin aka ce ashe in kana so ka shiga ciki mutum sai zama salihi ya zamanto ibadarsa da ubangiji yana kyautata ta ya zamanto zuciyarsa yana kokarin tsarkake ta da dukkan abin da ba a so na mummunan itikadi gabansa ya tsarkake su daga munanan ayyuka ya zamanto abubuwan da Allah yake so yana kokarin kwatantawa abin da Allah baya so kuma ya watsar yana ƙoƙarin salaha, to insha Allah sai ya zamanto duk addu'ar da wani musulmi zai a duniya ka faɗa cikinta. Ashe akwai riba idan mutum ya zama salihi ko? Akwai riba, wanda baka sani ba ma yana ma addu'a. Wani yana nan waliyin Allah ne a wani waje ba wanda ya san shi ya ce wa ala ibadillahi salihin, kai kuma saboda salahar ka ka shiga cikin addu'arsa. Ya kuma roƙa maka amincin Allah, amincin Allah kuma yana tabbata nan duniya yana tabbata a barzahu yana tabbata a kiyama babu inda amincin Allah ya fi tasiri kamar a kiyama nan ne mutum ya fi tsananin bukatarsa ko Allah ka samu cikin amincinka ashhadu an la ilaha illallah sai kuma mutum ya cika ta da shahada na shaida ba abin bautawa cancanta sai Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu kuma na shaida cewa Muhammad bawansa ne wa rasuluhu kuma manzansa. Ƙala, Abdullahi ibn Abbam ibn Mas'udin ya ce, wa kanu ya ta'allamunaha, sahabban annabi sun kasance suna koyar ita wannan tahiya, kama ya ta'allamu ahadukum surata min al-Qur'an. Yace kamar yadda ɗayanku yake zama ana laƙana masa yake koyan sura ta al-Qur'ani. Eh, قل أعوذ برب الناس يفدا ملك الناس يفدا to haka nan ake lankana wa mutane ɗaya bayan ɗaya su hassa haddace ita wannan tahiya su haddace ta suna kuma yin ta a cikin sallah ita sallah dama ta kasu kashi nawa tahiya nake nufi zaman tahiya ya kasu kashi nawa ɓangare nawa ake yi na farko a ba gane abin da nake nufi ba To ita tahiya ma'ana ko waɗansu ɓangarori abubuwan da ake son a aiwatar lokacin tahiya na farko kaga kai tahiyar musamman idan tahiyar ƙarshe in tahiya ta farko ne a sallah da take salafiyya ko raba'iyya za ka yi tahiya ne da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka tashi amma idan tahiyar ƙarshe ne za ka yi tahiya sai kuma kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin salatin manzon Allah yana ƙara ta goma shi ga addu'a da za a yi kuma ya buɗe ƙofofin sammai. Ka ganin kai salati ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama sannan kuma sai ka nemi tsari. Kamar yadda aka ambata annabi kane sta'awad min arba'in dubra kulli salatin maktuba. Yana neman tsari daga wasu abubuwa guda hudu a ƙarshen kowace sallah ta farilla. Kakan ce Allahumma inni a'udhu bika min azabin nar wa azabil qabr وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال سكي وانا الدعاء كاغا كشينا نو كينا كشينا أوكو تهيا صلاة النبي neman tsari daga abubuwa guda hudu sannan na ƙarshe kuma an baka dama kafin ka sallame roƙi abin da kake so roƙa wajen Allah tunda yanzu kaga kayi tahiya ka yi salati ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka nemi tsari daga wasu abubuwa hudu annabi ya saba neman tsari ya lazamtar mana mu ma sai kuma ka dan farar da domin Allah yana daga cikin wajajen da ake karɓar addu'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dubra salawatil maktuba ba ana nufi sai ka sallame ba kamar yadda ibn al-qayyim al-jawziy ya bayani cikin zadul ma'ad ba wai sai ka ce assalamu alaikum kuma a hankalce duk da cewa a kowane lokaci a kowane irin yanayi kana cikin ibada ko baka cikin ibada Allah mustajibu da'awat ne amma lokacin da aka ce yanzu directly munajati kake yi an baka audience duk da cewa a kowane lokaci Allah kana da audience ɗinsa amma yanzu an baka ne kana ganawa da Allah har ma kana masa magana ubangiji yana ansa maka a sama to ai a lokacin ya fi munasaba ka roƙe shi kafin ka yi tamiletin ɗin wannan ganawar ko kamar yadda dama haka ɗabi'ar ibadar Allah take azumi idan ka zo ka zaka yi annabi ya ce a ƙarshen azuminka ba ana nufi sai ka yi buɗe baki ba a'a kafin ka buɗe baki ne sa'atul akhira ko in ce sa'atul akhira sa'a ƙarshe sai kai ta addu'a kai ta addu'a lokacin ka ga labaita ma da kishirwa kana cikin ibadar kamar yadda aikin hajji ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله كذا أنجا ما إفاضة يتي ومن الناس من يقول ربنا آتنا كذا سيدان فرد الدعاء ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهكذا بيئتك sannan mutum sai ya roƙi ubangijinsa sai kuma ya sallame nan gabar da aka ce Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kamar misali Sheikh Nasir dan Albani ya tafi a mazhabin cewa duk da wata ruwaya ce ita ma ya kawo kuma ingantacciya daga shi Abdullahi dan Mas'udin din da ya ambaci cewa suna faɗan haka lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake raye. Amma lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wafati sai kuma suke cewa assalamu ala nabi. to ala ayi halin jumhur dai sun tafi akan wannan ta Abdullahi dan Abbas assalamu alan menene assalamu alai assalamu alayka assalamu alayka lokacin da bayana an dauke wanda mir mukhatab sai ya ce assalamu ala nabi duk da jamhur su sun tafi akan wannan mun gane Allah ya samu dace yanzu dai kaga an sake nuna mana muhimmancin ita sallama da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata cewa tana daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala na'am babun haqqul muslimi alal muslimi an yusallima alaihi idza laqiyahu babun da ke maganan cewa haƙƙin musulmi akan musulmi ya masa sallama in ya haɗu da shi. Hakki ne ba wai ganin dama ba, ayin ka game da musulmi kamar sallama, wannan ya taho, wannan ya taho, aka haɗu. Wai ana nufi abin nan, haɗuwar da misali an haɗu da juna, e, liƙa'i kenan, liƙa'i, kamar yadda a ciki ya ambata idza laqiyahu mai allika haduwa haduwa da aka yi ga wannan ga wannan shine liqa'i amma ba wai ana nufi in ka zo ka wucewa kana cikin mota duk wanda yake kan hanya sai ka masa sallama akan ka hadu da shi bane ba haka ake nufi ba liqa'i ake nufi ka yi fakin din mota sai ka fito sai ka zo ka ga mutane kuma sai ka hadu da su a tafiya kake yi akan akan abin hawa wannan kan mashin wancan ya zo shi akan kafa sai kai burki to yanzu an samu liƙa'i wannan yana tafiya da kafa wannan yana tafiya da kafa sai aka haɗu za a yi kiliya an samu liƙa'i wannan yana zaune wannan sai ya zo wajensu an samu liƙa'i mun gane ko na'am yace haƙƙin musulmi akan musulmi an yusallima alaihi ya yi masa sallama idza laqiyahu idan ya haɗu da shi قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست قيل وما هي قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعوده وإذا مات فاصحبه wannan hadisin imam muslim ya rawaito shi kamar yadda yake a cikin sahihinsa hadisin ya tafi zuwa ga wato ada ibn abdurrahman ya jiyo daga babansa shi kuma ya jiyo daga abu hurairata allah yarda da shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce haqqul muslimi haƙƙin musulmi alal musulmi akan musulmi sittun guda shida ne nan ba ana nufi hasari aka yi ba wai ana nufi iya haƙoƙin musulmi akan musulmi guda shida ba ne, a'a daga cikin haƙoƙin musulmi akan musulmi akwai waɗannan shida. kila aka ce wa ma hiya waɗanne ne kala yace idza laqaitahu fa sallim alaihi in ka hadu da shi ka masa sallama to kaga nan sallama dan ta fito wa idza da'aka idan kuma ya gayyace ka fa ajibu to ka amsa masa ya maka gayya zuwa ga walima ne zuwa ga abinci ne haka da yayi a gidansa a'a ya gayyace ka zuwa ga wata ziyara ce ya gayyace ka zuwa ga wani abu ne na alkhairi da abin da ya kama da haka ya gayyace ka ne domin ka je ka ga gininsa da yake yi ya gayyace ka ne domin wani abu dai irin wannan ya gayyace ka gayya ta musamman wani ina gayyar ka lokaci ka zamana in ka samu dama ka zo ka mu je mun nuna maka gonata ka je ka ga gonata abin nan ko ka je ka ga kaza ɗina da makamanta duk wanda yana cikin addawa ba wai sai wai za a gayyace ka walima ne kawai shine addawa ba za ka je ka ci abinci ba sai shi kawai ba duk kowace irin gayya idza da aka fa ajibu to ka ansa masa sai da in kana da wani mani'i shar'i wanda zai iya hana ka ko akwai wani abu wanda yake muhimmi wanda ya fi wannan muhimmanci misali to nan kana da uzuri ka zama ma'azur amma inda ba uzuri kake da shi ko wani abu kamar rashin lafiya ko makamantansa ya ma takunkumi ba to an sa amsa masa yana cikin haƙƙinsa ai mutum zai ji daɗi ko ya yake yin abu sai ya gayyace ka ai saboda kana da muhimmanci a wajensa ne ya ce wani ina gayyar ka mu je ka ga ginin da nake yi to ai kana da muhimmanci zai ji daɗi idan ka je eh to shi yasa sai aka ce haƙƙi ne ka ansa masa irin wannan gayyar yayi abinci a gidansa ya ce na abin nan ina gayyatan ka cin abinci rana a gidana yau sai ka je ka kuma ka ci abincin ka masa addu'a wa idastansa haka fansahlahu kuma idan ya nemi ka masa nasiha ai talaba minkan nasihata ya nemi ka masa nasiha to ka masa nasiha sau da yawa mutane sai ka ga suna ƙin yin irin wannan ko misali wani ya fada cikin wani yanayi a da an ɗan fusata da shi ko sai ce to kaga da yadda al'amarin nawa yadda Allah ka bani shawara me ya kamata sai ce ni ba abin da zan ce ma ai ka jawo kanka ka je kawai ka karata akan yi ko to baka cika masa haƙƙinsa ba ai yanzu yayi nadama ne ko me ma kake ga da yayi a baya yanzu ya neme ka ka bashi shawara ka masa sai ka masa nasiha kake zaman da shi to kaga duk wanda ya ki jin bari zai ji fofo fofo ake cewa ne ko hofo me hohon ne ana dai faɗa kawai ko an dai san ma'anar ko da ba a san me yake nufi ba to sai ka masa nasiha wa idhas tansahaka fansah lahu wanda ya nemi nasiha ka masa nasiha kuma anan ka masa nasiha tsakaninka da Allah kar ka bashi shawara ko ka masa batu wanda zai iya sawa ya shiga cikin wahala ko ya bauɗe. sai ka masa ita tsakaninka da Allah da ikhlasi abinda za ka gaya masa nan tamkar abinda za ka gaya wa kanka ne kai kiran kanka matakan da za ka ce masa shi ya dace ya ɗauka kai ma irinsu za ka ɗauka in ka faɗa cikin irin wannan yanayi domin iya abin da ka iya hangowa kenan na maslaha ba ya ka masa shiga-shiga abin nan shigo-shigo ba zarfi ba ko ka masa mai ingiza mai kan turuwa kar a yi haka yana cikin haƙƙi ka masa nasiha domin Allah. Wa idza atasa fa hamidallah fa shammitu idan yayi atishawa ya gode wa Allah wannan shine sharuɗin. Dama mun sha karantawa baya ko? Sai kuma ka gaishe shi. Wa idza marida idan kuma yayi rashin lafiya fa udhu sai ka je ka gaida shi. Kar ka ji mutum ba shi lafiya kuma baka je ka gaishe shi ba. A alal aqall ko sau ɗaya ne ka samu damar da zaka je ka gaida shi haƙƙi ne. Wa idza mata idan kuma ya rasu fashabhu ka zan tare da gawarsa ma'ana ka raga shi kenan wani goya ce fattabi'ahu ka bi shi ma'ana ka raka shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya kasance tare da gawa har aka mata sallah to lahu qiratun wanda kuma aka mata sallah sannan ya raka ta lahu qiratain to kaga yana daga cikin haƙƙi ashe sallama ashe ita abin nan sallama ba alfarma bace ko ba alfarma ba ce haƙƙi ne kuma cikin haƙƙin ba ka fara masa da sallama ba cewa aka ce ka jira shi shi ya maka ba ko haka hadisin ya nuna cewa aka ce idza laqitahu fasallim alaihi ka masa sallama kar ka jira wai sai shi yayi haƙƙinka ne kai ka masa sallama shi mu haƙƙinsa ne shi ya maka sallama shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum man bada'a bisalam wanda yafi daraja yafi alheri shine wanda ya riga yin sallama yanzu yafi cika haƙƙin dan uwansa ayyuka ne waɗanda za a gansu kaman ƙanana ƙanana amma wallahi irin waɗannan ayyuka mutum ya kiyaye su kafin ya farga sai kawai ya ga sun sa shi aljanna Allah ya sa mu dace To, babun babun yusallimul mashi alal ka'idi wannan mun karanta shi dama baya ko to yanzu bukhari ya sake kawo hadithin domin ya kulla masa babi a bayan ba wannan sunan ya tarjama ba wanda yake tafe da kafa zai sallama ga wanda yake zaune حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى قال حدثنا زيد بن السلام عن جده أبي سلام عن أبي راشد الجرني عن عبد الرحمن بن شبل قال yake cewa sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam abdurrahman ibn shibl yace naji annabi sallallahu alaihi wasallama ya kudu yana cewa li yusallimu rakibu ala rajili wanda yake haye yayi sallama ga wanda yake tafe da kafa wa li yusallimu rajilu alal ƙa'idi wanda ke tafe da ƙafa ya yi sallama ga mazauni, wani yi sallimin aƙallu alal aktari kuma kaɗan su yi sallama ga waɗanda suke masu yawa, faman ajaba salama fa huwa lahu wanda ya amsa sallama ladan nasa ne, ya samu lada, wa mallam yuji, wanda kuma bai amsa wa falashe alaihi, ai falashe alahu, yan shi ba shi da komai, ba cewa aka ce falashe a alaihi ba. Mun gane? in an ce falashe a alaihi ma'ana babu laifi a kansa amma cewa aka ce falashe a lahu ba shi da ladan komai ladan ne ba shi ba shi da lada na ansa sallama amma laifin kin ansa sallama fa yana kansa domin cewa aka ce wa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha yayin shi sai yake to kaga yana da laifi mutukar dai ba wani mani'i shar'i da ya hana shi ansa sallama ba in ɓuya ya yi yana wani yana bin sa bashi shi kuma ba shi da kokobo lokacin biya ya yi ya rasa yadda zai yi yana tahowa sai ga mutumin sai ya rakuɓe a wani gu ya yi shiru saboda mutumin ba zai masa uzuri ba zai iya tozarta shi wani shi kuma ya zo ce assalamu alaikum malam wane sai ya ƙi ansawa don kar ya ansa shi wance ya ce to wannan inda ya ansa ba irin wannan yanayin ba laifi eh karatun ya fito ko na ga an gane wannan sosai Allah rufa mana asiri na ga lokaci ya yi sai mu tsaya nan insha Allah wani abu kuma da za a hararo a nan dama mun ambata a baya wato wanda yake zaune aka ce wanda yake tafiye masallama ko to anan ba a la'akari da ƙananan shekaru ko yawansu ba a la'akari da ƙarancin mutane ko yawansu mutum ɗaya yana zaune mutum da yawa suka zo to su za su masallama babba yana tafi sai zo ya tadda yaro a zaune a wajen to shi zai masallama mun gane waccan ƙa'idar tana nan ne a lokacin da aka samu liƙa'i wannan ya tafi wannan ya tafi to shine kaɗan suke yi ma mai yawa ko kuma ƙarami shi zai fara yi ma babba wallahu alam wanda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada wanda muke kuskure Allah ya yafe mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa alaikum assalam ka ai talaba minkan nasihata ya nema eh